الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويجسر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء جبار تفسير القرآن من جرمه a wannan rana ta goma sha takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai lissafin nasara yan mishan yau muna bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida bayan Allah suna ci gaba da kawo gudunmuwar marayu muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiyarsu albarka akwai alhaji ɗan juma alhaji ɗan juma alhaji ɗan juma ya yi kowa marayu da gudunmuwar kudi naira miliyan ɗaya Allah ka saka masa da alkhairi Allah ta wajen ya sa albarka Allah ka kara wa rayuwarsa albarka Allah ka kara wa arzikinsa albarka idan yana da iyaye Allah ka musu albarka in su riga mu Allah ka lullube su da rahama da mu da shi da sauran yan uwa Allah ya azurta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna ta zo tana tashin alkiyama akwai lawal kabir lawal yawanci muka ji an ce lawal sai mutu daga jihar kaduna lawal kabir ya yi koma rayu da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari allah ya sa ka masa da alkhairi allah ya duke sa albarka daga nan akwai adamu labaran muhammad ya yi koma rayu da gudunmuwar kudi shi ma naira dubu ɗari allah ka sa ka masa da alkhairi Allah ka duke su albarka Allah ka rayu su albarka akwai alhaji nura mustapha mun ce yayi ko marayu gudunmuwa naira dubu ɗari Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya rayu wasu albarka wa duke su albarka Allah ka tsare su da mugun ji da mugun gani da baka kaddara daga nan akwai bisola aluku islamiyyat bisola aluku islamiyat to aluku islamiyar sun aiko wa marayu gudunmuwar kudi ta tsamar kudi naira dubu sittin allah ka saka musu da alkhairi allah ka musu albarka allah ka duke su albarka daga nan akwai hadiza bello da abubakar hassan da malam husaini sun uku sun aiko mana ya gudu markudin naira dubu hamsin hamsin total naira dubu ɗari da hamsin ya Allah ka kwashe su gaba ne ka zuba aljanna firdausi da mu da suka azurta mu makwabtaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna fi dosa ran tashi alkiyama wasu bayan allah sun shida sun aiko mana gudun murkuni naira dubu ishirin ishirin naira dubu ɗari da ashirin ya allah waɗannan bayi na kare ka kasan su allah ya kwashe su kasa aljanna fi dosa zama koma a gare su ya allah waɗannan bayi naka allah ka tsare su daga talauci ka bude musu kofofin arzikinka masu ba da gudunmuwa da jirya ɗari zuwa naira dubu biyar wannan karan sun tara mana yi gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari da sittin da takwas da naira ɗari bakwai ya Allah ka kwashe su gaba ɗaya ka sa jannar firdausi ya Allah ka raba su da talauci ka bude musu kofofin arzikinka mutanen masallaci masu tsaro da titi sun ba da dubu talatin da ɗaya da ɗari biyu da hamsin Allah ka saka musu da alkhairi ka musu albarka ka duke su albarka jumla abinda aka samu gudunmuwa ta marayu a yau ana rama naira miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da ashirin da tara da naira ɗari tara da hamsin Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya dukiyar ku albarka kada Allah ya bari ku kasa kuma muna dab da dab da fara kaddamar da kayan marabin Allah ya amince kamar da muka sani duk shekara shugaban kungiyar jama'a da su bida ga mata suna tare da Najeriya da kansa ya kanta su ya zo nan birnin tarayya Abuja ya rufe tafsiri da yake Adamawa ya zo domin kaddamar mana da wannan aiki na alkhairi Allah ka saka wa shugaba da alkhairi akawun nomba 000-455-3753 zan maimaita 000-455-3753 banki mujahid bank account name Jimmy's Offers and Less Privilege Foundation Abuja Allah ta ka kowa da alkhairi daga cikin baki da suka ziyarci wannan majalisa ta mu a yau akwai Honorable Muktar Ahmad Marobiya kwamishina na planning da budget a commission ina Honorable Muktar Ahmad a nan muke tsaye don akwai da suna jin Honorable ba san shi ba a tadbir to Allah kana rayuwa albarka akwai ambassador Umar Ibrahim Ahmad ambassador His Excellency a tadbir daga nan akwai Malam Ibrahim Shiga shiga shiga izala a sai ka mike shiga a takbir suna cikin agaji da ake tafi gurna da su tujjan farko-farko kafa wannan kungiya kuma Allah ya bar musu aiki suna ta aiki sai yau ba su daina ba Allah ya gafarta mana na'am wani bai na muka kwana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه kamar yadda na faɗa wannan sura tana cikin sura da suke karanta da tauhidi da aqida kuma ka san sifofin Allah yadda ba za ka ɗau sifar ubangiji ka ba wani ubangiji ba Allah ya gafarta mana Allah ya ce inna rabbakum Allah ku sani lalle ubangiji ku mai renan ku mai ba ku tarbiyya shine Allah idan ka ce rabbu daga na ka samu tauhidin rububiyya daga kalmar rabb abubuwan da bai reno ce wanda yake rena shi yasa ruwan sama rububiyya shi ta ubangiji wa yake ba mu Allah tsiro daga ƙasa wa yake ba mu Allah iskar da muke shaka wa yake ba mu Allah lafiya da muke nema wa yake ba mu Allah duk wani abu na rububiyya na kyautar ubangiji da yake bayan sai da Allah ne kawai ke yi yanzu kamar najeriya ta aka samu matsala ba samu ruwan sama ba ya za yi ha sai ta yi masallaci ko abin kowa allah saboda shi ke da mai babu da ministan ruwa a najeriya mai sa ba mu je ofishin shi ba aiki ya fi karfin shi nizami ya fi karfin bakin kaza an gara karatu? to ubangijin da yake muku waɗannan ni'imomi shine allazi khalaq Allahu allazi khalaqa samawati wal ard shine Allah da ya halicci sammai gaba da kuma ya halicci kasa inna rabbakumullahu allazi khalaqa eh inna rabbakum la ubangiji ku da ke muku waɗannan ni'imomi shine Allahu allazi khalaqa samawati wal ard shine Allah wanda ya halicci sammai da kasa aka ta kana raba na
sai Allah ya ce fi sittata ayyami a cikin kwanaki guda shida da sama da ƙasai da duk abin da ke ciki a kwana shida Allah ya yi da Allah ya ga dama sai ya sekon daya amma mai sai da kwana shida don ya koya mana a ta'adi duk abin da za ka ke cikin nazuwa ba wai da zai a cikin sekon ɗaya bane ya sa ya kwana nawa ya kwana shida ai shi sa الله يقول قل أتكفرون بالذي خلق الأرض
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا يوا ذلك رب العالمين Allah mai da sarki ce kun ka faɗa musu ai da kun na tafuruna yanzu ku za ku kafir cewa allazi khalaqa al-ardh wanda ya halitta kasa ci yau bane a kwana biyu wa taj'aluna lahu andada ku rika sanya masa kishiya kira a kwana nawa Allah ya halitta kasa a kwana biyu waye aiki Allah ya ce zalika rabbul alamin mai wannan aiki shine ubangiji tare ke wanda shi babu wanda ya sa ya ga ko masallacin da ba za mu gina a kwana biyu ba dan jira shi ba daidai akwai technology da kuke da shi da zamu fara masallaci da mu kare a kwana biyu ya ce gaskiya dai haka ake so a yi shi da abinci da karkuwa da kwana biyu yayi kaza to me za ka ce da ubangiji da ya halarci kasar duniya gaba daya a kwana biyu ana raba sai Allah ya ce ga gaba وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها cikin kwana nawa قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين bayan Allah ya halarci wannan kasa cikin kwana biyu sai Allah ya ce waje ala fiha rawati bi fawqiha daga nan sai Allah ya kawo wannan manyan manyan duwatsu da muke gani a duniya sai dattan da kasa da su da ba dan an sa wannan duwatsu an dattan da kasa ba da za ta rika tangal tangal idan muna tafiya sai mota na tafiya sai hanya ta rika tangal tangal su duwatsu kamar noti ne notina ne da aka sa aka daure kasa gam da su aka kafe ta shi ne waje ala fiha rawatiya bi fawqiha wa baraka fiha sannan Allah ya sanya mata ruwan sama ya sanya mata abin da take bukata na albarkatu
نعم iri iri a ciki aka sa fetur aka sa tantalite aka sa gold aka sa diamond eh? aka sa uranium aka sa gypsum aka saka aka saka aka saka aka saka aka saka shi ne wa baraka fi hakin wa qaddara fiha aqwataha sannan Allah ya tsara duk abincin da wanda zai rayu a cikin ƙasa zai ci nan ma duk akai wannan shinkafa gero masara maiwa dankali ibiru eh wake kan da ba wake wani gari zaka ci dan wake dukkan abincin da wanda zai rayu a kasar mutum da dabba da kwaro da tsiro duk abin da kowa ke bukata wanda zai rayu a cikin kasar shi wa duka Allah ya kaddara shi ya yi wannan a cikin kwana biyu idan ka haɗa wannan kwana biyu da aka halici ƙasa da kwana biyu da aka halici duwatsun da aka danne shi aka sanya albarkar da ke ciki da ya zama kwana nawa shi yasa Allah sai ce fi arba'ati ayyam sawa'an lisa'il idan ka haɗa da wancan kwana biyu sun zama kwana nawa kwana hudu daidai da masu tambaya ashe gura yana karantar da kai mathematics 2 plus 2 is equal to 4 wannan basic na math yana daga ran da aka maka wannan tambayar ka fadi to kai zero ne mathematically sai Allah ya ce daga wani rama
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها والأرض ائتيا روحا أو كرها قالتا أتينا طائعين daga nan sai Allah ya ce sun mastawa ila samai ita kalmar istawa wani lokaci take yi ta'addi da ala sai ce istawa ala kamar da aka ce sun mastawa ala al'arshi to da ka samu iskawa sai ala ta biyo bayan ta ma'anar daban ne wani lokaci za ka samu iskawa sai ila ta biyo kamar da aka ce sun masawa ila sama'i to yanzu ma'anar iskawa din za ta canja wani lokaci za ta zo babu ala babu ila wannan ma balaga ashiddahu wasawa atainahu kullu hikma
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ko ga da wurin iskawa ta zo amma babu ala babu ila to da ma ma'anar za ta canja نعم akan fassara ta gurgudan da wani harafi ke ta addini نعم
idan aka ce sun mastawa ala ai irtafa wa ala نعم
shi ne ya ɗaukaka ya daidaita a sama amma da aka ce sun mastawa ila za ku ce ku so dai dai akwai assignment da za su je soke ci kungiya shi da suke neman uzuri domin za su wuce Allah ya dade bana da su lafiya idan aka ce sun mastawa ila sai ila ta biyo baya to yana bada ma'anar alƙasdu kaidiyar za ta yi abu kaidifin za ta yi abu sai zama sun mastawa ila an gane wannan نعم idan aka ce sun mastawa babu ala babu ila to yana ba da ma'anar cikin ƙarfi shi yasa annabi Musa Allah ya ce walan ma balaga ashiddahu wastawa yayin da wato ƙarfin sa ya cika ya daidaita atana hukuman wa ilma sai muka bashi hukunci shine annabtaka sannan muka bashi ilimi نعم
to a yanzu sun mastawa ila sama yanzu kuma Allah sai nufin zai halicci sama Allah ce waje dukkanu hayaƙi shi kenan da ne da kama wani wani- wani sinadari mai kama da hayaƙi da shi Allah ya halicci mai sama shi ne waje dukkan faƙala laha sai Allah ya faɗa wa sama wani arbi da ƙasa Allah ya ce tiya ɗau'an aukarha ku zo ku mun biyayya kuna so ko ba kwa so ji Allah qalata da sama da kansa sai suka ce ya Allah ataina ba'iina mun zo zuwa gare ka muna masu tafkar da kai muna maka biyayya ji Allah
نعم to shi wannan aikin da halitta sama kwana nawa Allah ya yi shi aya ta gaba da rama
فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها aha وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفرا ويقدر هذا؟
ذلك تقدير العزيز azizul alim Allahu akbar wani aiki sai Allah Allah ce faqadahu da sab'a samawati nan da sai Allah ya hukunta su ya halitta su sabai guda bakwai inji Allah Allah ya ce yayi wannan aiki ciyo mai ne a kwana biyu Allah ya ce wa auha fi kulli samain amrha kowace sama kuma Allah ya bata umarni wani harkoki Allah yake so a gudanar a wurin a sama ta ɗaya akwai harkokin da ake gudanarwa haka sama ta biyu ta uku ta hudu ta biyar har sama ta bakwai kuma duka bauta Allah madaukin sarki ne wanda ubangiji ne zaka saba kuma kace za fara lafiya wanda ubangiji ne zaka ce zaka fito na fito da shi sai Allah ya ce zalika wannan aiki وزينا السماء wa zayyana sama ad-dunya bi masabiha wa hifza sannan sama ta kusa ita ce sama ad-dunya ita ce sama ta daya sai muka yi mata ado inji Allah muka mata kwalliya bi masabiha da fitilu su ne taurari wa hifza sannan muka sa mata security inji Allah su taurari aiki biyu suke yi aiki na farko haske da ba sama kwalliya da ado shi yasa idan sama ta cika da taurari sai kada ka kalle da sai ka san abun kallo ne wai na taurari da muke ganin su kanana kanana a sama akwai tauraron da ya ninka wannan duniyar sama da sau miliyan me yasa ke ganin shi karami saboda nisan shi da za ta kasa kasa da shi za a kawo lokacin da zai lullube duniya ba za a ganta ba in an ce so kasan duniya ba za ta yi lokaci ba kamar ka ɗauko mataki ka ce za ka ɗora kan kankara za ta ɗauka kife ta za a yi wani lokaci za ka kalli taurari don cumbusa a sama kana iya samun sama da taurari wa miliyan ne a wuri kuma kana iya samun babu wacce bata fi duniya girma ba duka a cikin sararin samaniya su a ina shi a sararin samaniya su to ita tauraruwa bayan ado take yi wa sama kuma da ita Allah ya ba sama security aljanu da ke so tattaka juna zuwa sama don su ji maganar mala'iku sai wani burbushin makamin nukiliya sai ya fito daga cikin tauraruwar sai ya jisiro da su gaba daya shi ne wazayyan nan sama a duniya bi masabi hawa za sai Allah ce zalika taqdirul azizul alim wannan aiki ne iko ne kaddarawa ce tawa al azizu mabwai azizul hakim ba zai ce su babu wani azizar alim suna yadda aka haɗa nan zai na muku magana da aka suna ubangiji nan sai aka kira shi da al'aziz wanda yake karshe wajen karfi da buwaya sai kuma ka ce al'aziz kuma mai ilimi da wuya ka kai karshe wajen karfi da buwaya kuma a same ka da ilimi da wuya ka tara ilimi ko ka kai karshe wajen karfi da buwaya to ya ja da ƙarfi da ruwa ta haɗa da ilimi kuma to sama da ƙasa wani ke rinjaye ka babu irin jaye ka ƙarfi ya gama cika ke ga ƙarfin buwaya ga ƙarfin ilimi wani abu sai Allah madaukakin sarki to shi yasa a wannan aya Allah ya ce inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin a cikin kwana shida wacce aya ta babu breakdown na yadda aka yi halitta a cikin kwana shida wani sai ka ce tafsirin qur'an bil qur'an ba zagin buhari da mutum da zai tafsirin qur'an bil qur'an ba shi wannan kana ka tafsirin shi ba zagin buhari ko da zama zagin hadisi manzo Allah wai tafsirin qur'an da qur'an kake wannan hadisi ƙarya ne wannan shari wannan wannan sabi maka da ne kuma kana tafsirin qur'an bil qur'an ko kuma ka tana akwai da zamu daga maka kafa to yanzu an dawo zagi ba ake yi zagi ai bai zagi ba wa muka taba zaga sai dai mu sifa zaga da sifa da tashi wani irin zagi za mu maka fara ma abin da ke wasu haɓar annabi wani irin zagi za mu maka fara ma abin da ke wasu imamul bukari wani irin zagi za mu maka sayyid bukari littafin da ke kunshe da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyid muslim in haɗin da hadisan da ke cikin su har da ka kwashe duk mukarrar wanda aka maimaita sai ka samu hadisi wajen dubu biyar da wani abu amma ka tunda wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su akwai tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai iyalan gidansa akwai magana akan qur'ani da sallah da azumi da zakka littattafan da bayan qur'ani duk duniyar musulmi ta da babu littafin da ke da inganci kamar su amma ta kalli wayannan littattafai da wayannan hadisai maganganu annabi muhammad sansa da ayyukansa ta kira su da caca ta kira su da karfa kace ƙarya ne ko babu abin da aka yi sa maka me kake ta gama kana ta gama da Buhari bai da gata sai Buhari bai da gata a Najeriya ba wata doka dokar Najeriya ta kare sai Buhari Allah ka zai constitution na Najeriya bare yake akwai doka da ta kare shi kana ta gama ba wata doka da ta kare sai bu musulmi kana ta gama ba dokar da ta kare ta ba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya za ka zagi sunonin annabi ka zagi sahabban annabi ka zagi hadisan annabi ka siffanta su da karta da caca kuma ka mai tsaki ka ce ma yadda aka yi da kai wai sai an ce ma katon banza katon gobe ka ce to ya ce mu katon banza to katon bai ne kai in ba katon banza ba zai zagi sai mu gani har da ba zagi sa muka yi ba dan katon katon ne ko ga da muka haka sun ji ne da cikin bukari zai zaji ne musulun zai zaji sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka kin ji zai wannan to da kasa da zai wannan kasa banza to wani zaki muka maka idan muka zage ka wala su ranka da yanka da wani sai dan kara kasu annabi ya ce za a samu kasu ya ce shi gida kan karagawa yana cewa daina aiki da hadisai sai qur'ani sai ne ba ka san bane baka ji gida kan sargar ba baka ce a daina aiki da hadisan ba sai qur'ani to annabi ne masa kada ya rama suna ko ne da rama ka suna ka suna ne da sargar ko annabi amma kai shugaban daba annabi ne ya samu suna ko kai ne ka samu shi ya taba cewa ka ne ina ruwan shi da kai a daura kashi ko a bata igiya duk suna daga wani lokaci ana cikin rani sai a dawo da abuna waye zai wannan Allah wani lokaci suka ji gudu yana mulki wata da suka ji janar buhari waye zai Allah ne wata da suka ji bola ahmad tinubu waye zai Allah ne jidabbirul amr shi ke jujjuya lamura yadda ya ga damar jujjuya su Allah ke dan mulki kake nema wajen wani kamar ka neme shi je ka nema wajen Allah madaukakin sarki boka bai ya baka mulki ba abu da zai tsira na maka sai Allah ce ba min shafi illa min ba'd izni ko babu wanda yake cece ka a gaban Allah sai da izinin Allah duk wanda yake maka gargaran duniya karka damu wani mun je lahira zan cece ka ƙarya yake shi ma na kansa yake Allah ka sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cece mu ranar tashin alkiyama Allah ka azata mu da ceton manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
wa na ji yana cewa na kafarta in gara kasu wa ya za maka je kafarta su da labar ka biyu akwai injilin da za ka wa annabi kamar ka ce hadisansa caca ne akwai injilin da za ka wa annabi kamar ka ce hadisansa wa'anda duk duniya kai da su take bauta wa Allah bukhari da take take take karka ne akwai injilin da za ka ba za su lalata na kamar wannan ni na kafarta wanda injilin da ba za a lalata na zafa alaihi wasallam ولئن سألتهم جاك سؤال التوبة ولئن سألتهم إن لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب نعم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد بعد إيمانكم ya isa ka da rama ya isa ka da rama wanda izgiri da Allah ko izgiri da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko izgiri da eh ayoyin Allah alqur'ani kenan Allah ce kar ma yake zai bai wa Allah wani hanzari in da musulmi ne ma ya kafirta ya zama arna kar ma ka ce za ka nema masa uzuri in da musulmi ne kar ka farto ba da imanin akwai izgirin da za ta wasu annabi kamar ka ce hadisansa ingantattu ka kira su da sunan kansa ka kira su da sunan caca kada zan sake shira wani mutunci da hanyar sa wannan me yasa kuke yi ana ta rikici a Najeriya duk wanda yake mutunci annabi ya aikata abin da ya dama kana yadda taba shi ba abin da yake so a kare kenan ba ba masu gidan shi ne shi so su kare wanda ba su ba shi suke rike da aka za a ga wurin da za mu tuke shi mu hada shi da bango kowa ya jari ga matsayin shi shi yasa aka fara ɗaukar mataki tun da jazuya ya gidan shi to mun gafarta wanda Allah ce kafiri ne sai ka ci gari sannan suna wani mulki na wani kafarta ko aiki ne lokaci wanda ya aikata wannan aikin kafiri ne ba kwa sa kar ku dauka da kafirci wa'azi muna da manhaji na wa'azi manhaji ahli sunna wal jama'a tun da kabir gombe ke wa'azi ko taba ji ya kira suna wani akan nan bane amma za mu ba da description mu ba da full address har da number waya babu abin da ya dami manzan da zai shi fawa inda hu illa bi idni Allah ka sa mutum yake to annabi Muhammad يشفع عنده إلا بإذنه
babu wanda zai ceto a gaban Allah sai da izinin wa Allah sai da izinin Allah sai Allah sai ya gaba da rama a wacce a mura ci Yunusa
يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه Aha.
ذلكم الله ربكم فاعبدوه Aha.
أفلا تذكرون Allah ya ce zalikum Allahu rabbukum wannan shine Allah ubangiji ku fa abudu ku bauta masa inji Allah Allah ya ce afala tazakkarun ba za ku wasu ba ashe ba bauta kowa sai wa sai Allah mu dauke ku istiwa da ubangiji a gida ce ta ahlus sunna wal jamaa du'a ahlus sunna wal jamaa mun yadda mun yi imani da cewa Allah ya daidaita a sama al'arshinsa malaman bidiya suna ganin an yi wannan an yi wa Allah makani wa ba Allah adres kana wala makana na san sanar muka buga da wasu malama a tabbato akan wannan so ka ce Allah ya daidaita a al'arshi a sama al'arshinsa kenan ka ce Allah sama yake na ce kwarai to ai ne masa wuri sai ta ce ku gama inda kun yadda akwai Allah kan ko ba ku yadda ba suka ce sun yadda akwai Allah ta ce sai ku gama inda yake sai suka ce yana ko ina na ce ita ko ina wuri ce ko ba wuri ba ce an gudu an zira ita ba ko ina mece ce wuri ce ba da nan da can da haka da haka da ko ina shine wuri ko ina ba ba wuri ba ce na ce to da kuma zan tambaye ka wani wuri ce Allah yana nan kai ma za ka ce baka yi dina wurin ba Allah ka tsara tsarkake sunanka da wani wuri ce Allah yana cikin najasa za ka yarda ashe ba ko ina yake wuce sannan wane ne yake Allah ya daidaita a sama alarshi Allah ni ne na faɗa ko Allah ne ya faɗa wajen wurare guda bakwai a Qur'ani Allah ya ce ya daita sama da shi Allah ya karanta mana aya ta Yunus akwai a suratul arab inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal ardi إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض ita wannan sai ta ce yubi shi laila يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره bambanci tsakanin ta wannan ayar da sai nusa farkon bukari ne da inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al arsh ta yi nusa sai ta ce yudabbiru al amr wacce kuma sai ta ce yubi shi laila nahar mun samu guda nawa Allah ma akwai a cikin suratul ra'd Allahu allazi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش
يا إساء الله الذي رفع السماوات والأرض بغير عمد رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على على العرش العرش موسى نقول أنا أقول أنا الرحمن
الرحمن على العرش استوى نعم الرحمن على العرش على العرش استوى موسى نقول أنا الرحمن akwai a cikin suratu al-kabut ba al-kabut ba suratu furqan
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش shi wata kama allazi ne ko na bai kama da haka
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش daidai ne arrahman
الرحمن فاسأل به خبيرا shi ke ce allazi sarka samawati wal arba sai ya kara da wama bainahuma wama bainahuma sai ya kara da shi fi sittati ayyami thumma sawa ala al arshi sai ce arrahman fas'al bihi sabila mun samu guda nawa guda biyar akwai a cikin suratul sajada
نعم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ليلة.
ستة أيام ثم استوى على العرش ya isa ita ma wannan akwai ne akwai wa ma bainahuma khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam mun zamu guda nawa to akwai ta bakwai tana cikin suratul hadid
سبح هو الأول والآخر، هو الأول والآخر.
السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم at-tajmid
له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها aha هو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير
yau akala akala mana sabon kira na ji wa'azi ya mai a birnin Nijar sai aka sa wani matashi mazaunin Nijar sai na karanta Qur'ani sai sai yana yi da wannan sabon kira ta Adamawa na rasa a duniya idan na taɓa jin wannan kira wallahi zan zauna dan shiru dan sa a ina ne kan na taɓa jin wannan kira yana karatu mutane na kan da sai can daga ba sai na- sai na gano bakin zara sai na ce zan ɗin ba dai mure aka ɗan tsara Allah ya gafarta mana kenan duka wannan ayoyi sun ce Allah ya daidaita ina السماء a sama al'arshinsa to ya kuke so mu da wannan ayi Nasu aminkum ma ya za mu samari.
amma sai dai mun zo fasara sai mu ce daidaito wanda ya dace da shi in gace to ya daidaita sai mu ce yadda ya dace da girman mulki shi wannan shi ya sani mu ba mu sani ba an ce Allah ne kusan al'arshi wani ya zura tambayi malik imam malik sai ba sawa al'arshi ko ce Allah ne ya sa akan al'arshi to ya ta yi da ita akan al'arshi ne imam malik ya kalle shi ce al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'a ma araka illa sahibul bid'a ya Allah ne yake kake saurara duk mai ji harshen larabci da an ce istiwa ya ne da ya san me ake nufi amma ya taikiyar da idan ta take wanda ba wanda sai sai Allah lizami ya fi kafin bakin ta wal imani bihi kai imani kuma da Allah ya rubuta sama al-arshi tunda Allah bai faɗa Qur'ani wajibi wa su'alu anhu kaje kana tambaye ya yi da ita alhali Allah bai bayyana ba annabi bai bayyana ba bid'atun bid'a ne ya ce ma'arasa illa sahibul bid'a daga zai da duka dan bid'a ne dan ƙara kato out fa umru bihi fa ukhraj Allah duk sanda ya zo nuna mana siffar zatinsa da sama yake faranta mana me yake faranta mana da sama to ya zamu ana raba ba su ayata daya a amintum mafi samai
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور da Allah wane ne mafi samai ana cikin ayar duk wanda da Allah ne duk wanda Allah ne ya ce Allah ya ce Allah ne ya ce Allahu akbar to Allah ya ce mafi samai mu sai mu ce mafi ko ina shi Allah ba masa adalci ya ƙara cewa am abincin ba fi samai أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير wane ne mun fi samai a nan wanda ke sama waye hada الله to ya zama da ayoyi ƙara musu aya Allah ya ce huwal qayyum
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير Allah ya ce huwal qayyum shine mai rinjaye fauka ibadihi sama bayinsa to ban gane ba sama duk bayin yana sama da su sai ce kasa bayi to ya ce sun fasara ana rama Na'am.
yake yudabbirul amra min as-sama'i ila al-ard تدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان امتداده ألف سنة مما تعدون yake yudabbirul amra yana jujjuya lamurransa min as-sama'i daga sama ila al-ard zuwa kasa kenan shi a ina yake to waje mana wannan ayoyi to ana rama نعم ilayhi yas'adul kalimut tayyibu إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه Allah ya ce alkalimar da yi zikirori da ake yi ilaihi zuwa ga Allah ne ya sa'adu suke hauhawa in an ce za a je wajen sa an hauhawa sama ake ko kasa ake ana rama ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة mala'iku har da jibrilu suna hauhawa zuwa gare shi sama ake ko kasa ni ya san dukkan cikin karatun gobe da ka da ce ido daya to sabi isma rabbika ala سبح اسم ربك الأعلى sabbi hisma rabbika ka karkaga sunan ubangijinka al'ala ko al'asa ana raba ya kafu na raba min fawqihim يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون min fawqihim ko min tahtihim ina ce min fawqihim ina ce nan ana raba alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi kitaba الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ya saukar wa bawansa ya ga ce an sauko wa bawa da abu daga sama da aka sauko zuwa kasa ko daga kasa zuwa sama wanda ya saukar din a sama yake ko a kasa yake wanda aka saukar wa kuma shi ne a ina shi ne a kasa tabaraka allazi nazala al-furqana تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا nan kama nazala ya sassaukar sass- to ya zabu na wani ayi to sai wani kaga wani sai kaga ma wannan wani ne hujjata wani sai ce ai Allah ya ce wallahu ghaniyun 'anil 'alamin Allah ya wadata ga dukkan talibai bai da bukatar su in an ce yana sama kenan bai wadatu gaba da sama ba wannan zai da sakarci ban gane bai wadatu gaba da sama ba shi ne sama shi sunansa akwai al'aliyu shi ne maɗaukaki gaba daya me ya nuna shi ke yana da bukatar sama ko ƙasa ko gabar ko yamma ko kudu ko arewa to ba wannan ba annabi muhammad wani ya dace idan za a yanka baiwa a yanka mai imani sai ɗauko bai wasa ya kawo ta annabi ya mata examination in ta yi fatin ya yanka ta ya rasu da an ce ta hariru zan kama ce mu'mina a jarraba mu wannan ku yi gantawa mu'mina ce ko ba mu'mina ba ce manzo Allah ya kalle ta ya ce mata aina Allah ina Allah yake ta ce fi sama yana sama ni kuma waye ne kace kai manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam annabi ya kalli mutum ya ce eh kin hafa innaha mu'mina je ka yanta ta mai imani ce ta ci jarraba ko ta jarraba ke nan mu muka ce Allah yana sama ko shi ne ce ya da ita a sama hujjar su da biyu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisi na ba dan kalaka ta ce ba kafa wata an kai shi a wasu su waɗanda sun yarda da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kuskura fahimta aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid manzo Allah sallallahu alaihi shi lokacin da bawa ya kusa da ubangiji shi shi ne sanda yake cikin sujada suka ce to ai da Allah ta bai ke yake sujada ka kare ta shi sai ka ce yayin da kake sujada lokacin da kake ne kake kara kusa da shi
amma
to amma ga tambaya da kake sujada da kake karanta
سبحان ربي الأعلى ko kanin je kan da ba mata da rabbin ka shi a halali ko gara zuwa da shirin da zaka magale na fifi hatta ka ganga a san da kike kokarin kan hujjar cewa to ba san da yake ba kuma lokacin ba kai da bakin ka kana mai da yana sama nan ko kuwa yake da rashin cibe shi na daga shi sama sai da gwadawa sannan turuwa da kwari su san Allah ta mai ku je karanta hadisi roƙon ruwan Adani Suleiman kare da Suleiman alaihi salam ya tasdi fa wajada namlatan مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول يا رب يا رب إنا ترك من كلبك ليس لنا جنا أن سقياك فقال سليمان ارجعوا إلى بيوتكم فقد سقيت بدعوة غيركم za a fitar rukwar ruwa ya rufe ruwa zamanin annabi suleiman sai suka samu wata tururuwa tana kwance ta daga kafafunta da yan hannayenta zuwa sama tana addu'a baiwar Allah ta san inda ubangiji ta yake rafi'atan kama ima ha'ilar sama me kake faɗa ya rab ya ubangiji inna kalmun min karkita mu halicci ne daga halittunka laysa lana gina an su ya ba mu da kowa daga shawararka in ba a samu rabu kuma mutuwa za mu da annabi suleiman yana jin maganar kwari da tsuntsaye da dabbobi sai ji wannan turuwa tana wannan addu'a sai ji ya kalli mutane sai ce ku zo ku koma gida ga wasu bayi masu tsarki su yi addu'a Allah zai kawo ruwa amma menene mahallin shahid ina ka daga sai ba da fada yana sama bai daga tashi addu'a ina kake daga hannunka shi ma wanda bai dabba yayi ne ma haka yake
akwai da suke da masu wannan akidar kullum rigima yake da mu bai da Allah yana sama ba sannan da sai muka haɗu da shi a sauriya a ƙasa mai zarfi daje daje da shi da girmamawa cewa da nake ai jama'ar jama'ar jama'ar ku ne ala gabar sama da nagon a Allah muku albarka ai fara mana addu'a ya haka na kalli shi nace ka ce baka da Allah yana sama ba a cikin raina cewa ka mika wa hadu da karin hadu tun da yana koyi nasa ai take haka ashe shi ma shi ma ya sani shiga ta gani wannan shi ce aƙida ta ahalus sunna wal jama'a shi sa ce muku wannan sura tana karantar da me tana karantar da tsantsa zuzurutun tauhid tana karantar da ke aƙida ka gane wani da ubangijinka sai dai ƙa'ida shi ne ko risala ɗan izala suka rubuta risala ba izala suka rubuta risala ba shehu malamin turawa ne a tauhidin da ya mishi fida risala da ya zo wajen ubangiji da ya ce wa huwa fawqa arshihi bi zati wa fi kulli makanin bi ilmi Allah in ana maganar zatin sa to zatin sa sama a arshin sa amma idan ana maganar ilimi da ba ilimin sa yana ko ina daga hujjojin masu cewa yana kai da suke kabawa ai da annabi ya karanta mana yanzu mu ma ku ai da ma kuntu Allah ya ce duk inda kuke yana tare da ku suka ce to ba ko ina yayi zama duk inda muke yana tare da ku abinda ba su gane ba karshen aya shi yake nuna sakon da aya ke daukowa wa huwa ma ku aina ma kuntu menene karshen aya da rama Allahumma ta'ala wallahu bima ta'maluna basir ashe wa huwa ma kuma aina ma kuntu bi basarihi la bi zati yana tare da ku a ko ina da ganin sa yana ganin ku duk inda ku amma zatin sai na ina yana sama da arshi suka ce alam tara anna la ilaha ma fi samawati wa ma fil ardi ma yashuru min najwa thalathatin illa huwa rabbuhum الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم yawa ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة jalaji إن الله بكل شيء عليم bayan Allah ya faɗi kadin ilimin sa da kewaye sammai da kasai sai ce ma ya kuri min najwa salatati babu inda mutum uku za su haɗu su gana illa huwa rabi'uhum face Allah yana nan shi ne na hudu wala kasadin ba inda mutum biyar za su gana illa huwa salisuhum face Allah shi ne na nawa na shida su Allah ya ce wala adana min zalika sai ko ba su kai uku ba mutum biyu ko mutum daya wala askar ko da su wuce mutum shida daga mutum bakwai zuwa mutum miliyan illa huwa ma'ahum Allah yana tare da su suka ce to Allah bai ko ina zai zama sai kai kadai yana tare da kai ku biyu yana tare da ku yana tare da ku ko kai ko ina yana tare da ku in bai ko ina ya zai haka yi abin da basu gane ba da Allah ya bada wannan labari kuna tare da ku ko ku biyu ko ku uku ko ku hudu ko ku gasa haka ko ku haura haka sai ya ce wallahu bi kulli shay'in alim shi cika maka aya kidan huwa ba ku bi ilmi وهو بعض بإلمه سيدتي هيا الله يتوى عليه موسى دهارونا لا تكافى إنني معكما
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ya ce wa annabi Musa da Haruna kada ku ji tsoro in za ku je ku yi Fir'auna wa'azi ina tare da ku suka ce to gashi Allah yana tare da annabi Musa a kasar Masar inda aka je za a yi wa'azi yana ko ina ke a da Allah ya ce za ta kafa inda ne ma'akuma ina tare da ku da za ki ga a sai ce ne asma'u wa kiran bisanni wa masani yadda malamai su karantar da ayoyi kenan wannan shi ake cewa tafsirin qur'an bil qur'an ayoyin qur'ani a dauko ayoyin da suka fassara su a fassara maka su sai abin ya ƙara fito maka tangaran da gani Allah ka gafarta ba dan gara ka to yau daga dan gara ka to fa kaman dadin karatu ya mashe mu yau Allah ta gudu guda biyu za mu haɗa marwan gudun saboda ni da hujja da dalili ko samu ba ma da shi sai da me Allah ta mu gobe ko za mu kada gane ma wake so dan kare kasu za mu gane wake so ta kare dan kare kasu eh da jibil za mu gane wake jibil سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم